الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 24 ga watan zulhijja hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da 1444 wadda ta yi daidai da sha biyu ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibois da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na babban malami imamul barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 89 a cikin wannan littafi gabanin mu tafi hutun azumi a mun yi karatu ne game da wato karkasuwar addini zuwa ƙungiyoyi mabambanta inda malai ke cewa wato a ƙarƙashin hadithin sattabtariku hadhihi al'umma ala 73 firqa kullu hafin nar illa wahida muna kan wannan hadithi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a kwana a tashi wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ta karkasu har izuwa kashi daban-daban har zuwa 73 kuma dukkan kashe-kashen nan ‘yan wuta ne banda kwaya ɗaya rak sahabbai suka yi maza-maza suka ce wacce ce kwaya ɗayan nan Allah ya ce man kana alama ana alaihil yau ma ashabi duk wanda yake kan abinda na rayu a kansa a yau da ni da sahabbai na to yana kan wannan ƙungiyar wadda take kubutacciya wadda ita kadai za ta shiga aljanna to sai malai gaya mana cewa usul na firak guda hudu ne ma'ana tushe na wa'annan kungiyoyi duk da kake ji sun farfasu a cikin musulunci to tushensu guda hudu ne inda mun ɗauki ɗaya daga ciki malai ce firka ta farko ita ce shi'a shi annan ita ma kashi kashi kashi kashi ce a cikinta da haka wannan saba'in da uku da annabi ya ambata duk gaba ɗaya in ka tattare su suna komawa ne zuwa ga waɗannan manya-manyan ƙungiyoyi guda hudu ƙungiyar farko ita ce shi'a wadda daga ciki akwai waɗanda suke fifita sayyidina ali radiyallahu anhu akan duk wanda ba shi ba cikin sahabbai hatta abubakar da umar da usman duk ba su tsira ba sun ce sayyidina ali duk ya fi su falala wannan iya shi an cin su kenan su ba za ka same su suna sukan abubakar ko umar ko usman ba ba za ka ji suna batanci ga kalifancin abubakar da umar da usman ba amma su abin da suka yadda da shi suka kuma kudurce a zuciyarsu shine ali radiyallahu anhu ya fi sauran sahabbai duka har abubakar da umar da usman suka ce hasu su iya shi'ancinsu kenan an gane ko sannan a cikinsu akwai kuma wanda suka ce a'a aliyu radiyallahu anhu shi ne ma wanda manzan Allah ya yi wasiya ya zama magajinsa kalifansa bayan rasuwarsa da aka su suka ce babu wani wanda ya kai sayidina ali radiyallahu anhu cancantar zama kalifa a ƙarƙashin wannan aƙida ta sai suka ce dukkan kalifancin da abubakar da umar da usman suka yi shugabanci ne da kalifanci na zalunci kuma kwace suka yi wa sayyidina Ali domin sun ce kalifanci na Ali ne kawai domin shine wasi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban duk da basu bawa sayyidina Ali kalifanci ba suka fara bawa Abubakar da Umar da Usman to sun zalunce shi sun yi masa kwacen kalifanci wannan da kuma wasu daga cikin aƙidinsu marasa kyau to wannan su kuma kaji su kuma su ma kuma shi'a ne sannan akwai a cikin shi'ar akwai wadda muka karanta wadda ake kira algulatu shi'a su gulatu shi'a su ne waɗanda suka ce hatta manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ali aka ce a ba jibrilu ne ya yi ha'inci ya yi kutun gwila ya hana aliyu manzanci ya ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wal iyazu billah wannan akwai ɗan shi'ar da suke da wannan aƙida cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen su ali ne domin shi aka aiko mala'ika jibril ya kawo wa manzanci sai mala'ika jibril ya yi almundahana da ha'inci ya hana aliyu manzanci sai ya kai wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka su aƙidar su manzanci asalinsa na Ali ne shi yasa suna cewa ma khanal amin an ce da jibrilu amintacce ne to amma maha'inci ne domin ya hana manzanci ga sayyidina Ali ya bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan su ma shi'a ne akwai ta hudu wadda tafi wannan muni a aqida irin ta shi'a su ne wanda suka ce alifa Allah ne yawa an ba maganar ya fi abubakar ya fi kaza a'a shi fi a wajensu ba maganar wai shi ne ma manzan Allah shi aka aiko aka aka aka aka juyar da aiken zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a'a su a wajensu a aqidar su aliyu Allah ne su ne wa'anda shi kansa sayyidina ali radiyallahu anhu ya ja mara ya dinga babbace su da wuta domin rami yasa aka tona aka sake yin wasu ashabul ukhdud din aka tona rami aka rura wuta a ciki yace duk wanda yake kan aqidar ali Allah ne ku jefa shi ciki har ma Abdullahi dan Abbas yace shi yana ganin mutanen nan lalle hukuncin su kisa amma dai a canza salon kisan ba da wuta ba sai ya zama da duk sahabbai sun yarda waɗannan mutane kafirai ne kuma hukuncinsu a kashe su amma kisan da sai na Ali ya musu da wuta sai ake ganin bai kamata yi musu kisa da wuta ba domin babu mai yin azaba da wuta sai Allah amma ba su yi saɓani ba akan hukuncin kisa akan waɗannan mutane to wannan kaji ita kanta shi'ar an kasa ma ita yanzu ta kasu gida hudu ba iya kashin kenan ba ta kasu kashi da yawa amma waɗannan su ne kuma su ma a shi'ancin sauran aƙidin da karkasuwar shi'a dis yana komawa kan waɗannan ɓangarorin guda hudu a shi'a sai tubali na biyu da shi ma mun tattauna a kai shine ƙungiyar da ake kira ƙadariya su wayannan ƙadariya 'yan babu ƙaddara kenan to su ma sun kashe biyu akwai wato waɗanda suka tabbatar da ƙaddarar akwai kuma waɗanda suka kore ƙaddara ɗin su waɗanda suka wato suka zama gulat wayanda suka sun zurfafa a aƙidar ƙadariyanci su ne suka tabbatar da kaddara akan komai karuwa ma da take karuwanci haka Allah ya kaddara kaddara ce da haka ba dalilin da zai sa a yi mata hukunci domin Allah ne ya kaddara ta zama karuwa barawo Allah ne ya kaddara ya zama barawo mashayin giya Allah ne ya kaddara ya zama mashayin giya da haka babu wani babu wani wata ukuba da za a yi masa haka aka kaddara masa da Allah ya kaddara ya zama mutumin kirki da ya zama mutumin kirki to sai kuma wasu suka ce a su kuma ba su yarda da kaddara ba duk abin da ya same ka kai ka jawo in ba kai kuɗi ba ka shiga cikin ƙangin rayuwa kai ka jawo kanka ba ruwan Allah to wayannan duk su ma ana kiran su kadariya su wayancan na farko sai ake kiran su jabariya su kuma wayannan ake kiran su kadariya amma duk gaba su suna komawa ne kan kadariyanci wannan su ma mun yi magana a kansu a karatun da ya gabata sai kungiya ta uku su ne alkhawarij wasu kungiyo wata kungiya da ake kira khawarijawa su kuma daga cikin aƙidarsu akwai bujirewa shugabanci da yi wa shugaba musulmi tawaye kuma su aƙidarsu duk wanda ya aikata laifi in dai laifin ya kai kaba'ira to kafiri ne mutumin duk da ya karya kafiri ne in ya saba alkawari kafiri ne in yi annamimanci kafiri ne in ya saba alkawari kafiri ne su a wajensu duk wanda ya aikata kaba'ira ko da kaba'iran nan bata kai shirka ba bata kai kafirci ba khawarij sun fitar da shi daga musulunci sun ce kafiri ne suna halatta jinanan musulmi suna da aƙidu masu matuƙar muni da haɗari wanda mun karanta su suma to akan na hudu lokaci ya ci mana a lokacin muka tsaya su ne kungiya ta hudu su ne wato waɗanda su kuma suke kishiyantar khawarij wa humul murji'a su ake kira murji'a murji'awa kenan su kuma wannan aqidar su shine suna kore shigar ayyuka cikin imani su aqidar murji'a sun ce imani daban aiki daban ka iya samun mutum yana da imani amma baya sallah baya azumi baya haji baya aikin baya baya zakka dukkan wasu ayyuka na musulunci baya yi amma fa yana da imani su a wajen su imani daban aiki daban karka hada su ba sharadi bane dan mutum yayi imani sai yayi aiki kana iya samun ga wani babu wani aiki na musulunci da yake yi amma fa yana da imani kuma su a wajensu mai imani ne na fata an gane wayannan suna yana daga cikin aqida su murji'a sun ce al'amalu la yadkhulu fil iman fal insanu mu'minun suka ce mutun zai iya zama mu'mini walau lam ya'mal koda bai taba yin aiki ba walau taraka la'amala kullahu kuma da zai bar ayyuka na musulunci duka fa huwa mu'minin suka ce mu'mini ne ya daina sallah amma a wajen murji'a mu'mini ne baya azumi a wajen murji'a mu'mini ne an gane ko to wannan gabar da muka tsaya kenan to su ma wannan murji'a din su ma sun karkasu kashi kashi ashadduhum waɗanda suka fi tsanani da muni a murji'a aljahamiya su ne mabiyan jahan bin safwan wannan mutum ja'irin mutum mun sha tattaunawa akan aƙidarsa da irin muninta kuma mun ce shi ma ya kwankwaɗi wannan aƙidar ne daga ainihin wato abin nan ibn dirham ko mun karanta nan ya kwankwaɗi wannan aƙidar ne daga جعد ابن درهم تو قال المؤلف رحمه الله yace ashaddahumul jahamiyya mafiya muni a cikin murji'a sune jahamiyya alladhina yaquluna su jahamiyya sune masu cewa innal imana wato su murji'a a jahamiyya kai alladhina yaquluna sune masu cewa innal imana huwa mujarradul ma'rifati fil qalbi fa idza arafa bi qalbihi fa huwa mu'minun walau lam ya'taqid kaji aqidar jami'a suka ce shi imani kawai ka san akwai Allah a zuciyarka shikenan kawai idan mutum ya san akwai Allah a zuciyarsa mumini ne ko da bai yadda ba ko da bai kudurce haka a matsayin akida ba suka ce innal imana su jahamiya suka ce imani huwa mujarradul ma'arifa shine kawai ka san akwai Allah din ka san akwai Allah fil qalbi a zuciyarka fa idza arafa bi qalbi idan mutum ya sani a zuciyarsa cewa akwai Allah fa huwa muminin mumini ne walau lam ya ataƙid ko da bai kudirce hakan ba wannan shine daga cikin aƙidar jahamiya alfirkatu saniya a cikin murji'a alfirkatu saniya min almurji'a sai kuma ƙungiya ta biyu da ta ɓalle ita ma daga murji'a al'asha'ira su ne al'asha'ira kaga a cikin murji'a aka samu jahamiya a cikin murji'a aka samu asha'ira suwaye asha'ira su kuma allazina yaquluna asha'ira sune masu cewa al-imanu shi imani huwa al-i'tiqad bil qalbi shine kudiri a zuci kaga sun saba wayancan na sama su wayancan sun ce ka yadda akwai Allah koda baka kudirce a zuci ba su kuma wayannan suka ce a imani shine ka kudirce akwai Allah a zuci wala ya dukulu fihi qaulul lisan amma furuci na harshe baya shiga cikin imani ma'ana in dai ka kudurce a zuciyarka akwai Allah ko da baka taba kalmar shahada ba su a wajen su mumini ne kai ka san dai yanzu ko mutum ne yazo mu a aqidan mu in zai musulunta ai zai furta kalmar shahada ko to su a wajen su kawai in dai ya kudurce a cikin zuciyarsa akwai Allah mumini ne ko da ba a taba jin ya furta kalmar shahada ba me yasa suka ce domin furci baya shiga cikin imani wala amalul jawarih suka ce haka ayyukan da gabbai suke yi ba sa shiga cikin imani da haka ka iya samun mutum mumini ne a wajen asha'ira mumini ne amma bai taba furta la ilaha illallah ba a wajen su mumini ne kuma bai taba sallah ba bai taba yin aiki ba domin sun ce imani furuci baya shiga cikinsa aikin da gaɓoɓi suke yi sallah azumi da sauransu ba sa shiga cikin imani yakfi suka ce ya ishe shi kawai annahu ya ataqidu bi qalbihi faqat ya isa kawai in ya kudurce a zuciyarsa kawai shike ya zama mumini da haka zaka ga kana rayuwa da mutum baya sallah baya azumi baka taba jin yayi kalmar shahada ko ya furta kalma ta musulunci ba amma yana da imani a ash'ariyanci saboda ya kudurce a zuciyarsa ya yadda shi yasa duk masu irin wannan akida za su ga fir'auna masu a wajen su mumini ne ya san akwai Allah shi yasa zaka dinga jin suna cewa Abu Abu Talib duk da cewa ga hadisai ingantattu da tarihi ya tabbatar da bai musulunta ba amma su a wajen su mumini ne saboda ya kudurce da gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa duk da bai taba furta an gane ko to sai ta uku daga cikin waɗanda suka ɓangare daga cikin murji'a alfirkatu salisa ƙungiya ta uku su ne alkarramiya kaji su kuma daga murji'anci su kuma sai suka samu tasu su ma sai suka samar da wata aƙida ko wata ƙungiyar a cikin murji'a din ana kiranta karramiya su waye karramiya alladhina yaquluna sune masu cewa innal imana shi imani huwa nutqu bil lisan shine yin furuci da harshe walau lam ya'taqid bi qalbihi koda bai kudurce a zuciyarsa ba koda zuciyarsa bata yadda ba in dai a baki yace la ilaha illallah ya furta kalmar shahada ya musulunta ya zama mumini a wajen karramiya kaga kishiyar wayancan kenan su wayancan sun ce ko da bai taɓa furtawa ba in ya ƙudurce mumini ne su kuma karramiya suka ce in dai ya taɓa furtawa ko bai yadda ba a zuciyarsa tun da ya furta kalmar shahada to ko da ba ta je zuci ba mumini ne alfirqatu rabi'a to sai kuma kungiya ta hudu murji'atul fuqaha wato wayannan murji'a ne amma faqihai a cikin su masana fiqihun su sune murji'atul fuqaha alladhina yaquluna waɗannan sune masu cewa al-imanu huwa li'tiqadu bil qalb ma'an nudqi bil lisan walau lam ya'mal su kuma sai suka ce a'a imani shine kudurcewa da cewa Allah shi kadai ne annabi Muhammadu manzon Allah ne ka kudurce haka a zuci ma'an nudqi bil lisan tare da furtawa a harshe a ji kai kalmar shahada walau lam ya'mal in yaso daga nan ma kakkai sallah ko kun gane wannan in yaso daga nan su a wajen su aiki baya shiga cikin imani dan ba ka yin kowane irin aiki na musulunci matukar ka kudurce ka furta mumini ne kai a wajen murji'atul fuqaha kulluhum to in ka kallo waɗannan guda hudun da jahamiya da asha'ira da karramiya da murji'atul fuqaha dukkaninsu yattafiquna sun haɗu ala annal amala akan cewa shi fa aiki sallah azumi sadar da zumunci da sauransu la ya dukulu fil iman baya shiga cikin imani lakin sai dai yakhtalifuna fi mazahibihim suna da sabani a mazhabobinsu a kungiyoyin nasu akwai sabani fi amalil qalbi wa qaulil lisan game da amalil qalb aikin zuciya kudurcewa kenan da kuma furuci na harshe to anan sun samu sabani wasu suka ce in an furta da harshe ko da ba kudurce a zuci ba ya wadatar su ne wa karramiya su kuma a sha'ira suka ce in an kudurce da zuci ko da ba furta da baki ba ya wadatar wayannan su ake kira da a sha'ira su kuma jihamiya suka ce kawai ka san akwai allah ko da baka kudurce a zuciyarka ba ba magana furuci ake ba shikenan kai ma ka zama mumini to fuka ha'udinsu su ne suka ce a akalla a samu biyu dai a samu kudurcewa a zuci a samu furtawa da baki ko da ba taɓa yin aiki ba don ka san wannan shiriyar da Allah ta'ala ya baka wallah ka gode wa Allah kuma fa akwai fa mutane mabiya waɗannan gurɓatattun aƙidun fa saboda alkawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne kuma sai ya tabbata cewa akwai ƴan wuta da yawa domin al'ummarsa za ta karkasu gida 73 inda aka dunkule ba a rarrabu ba kenan manzon Allah bai yi gaskiya ba cikin zancensa kenan shi yasa wa'azin mai wa'azi gargadin mai gargadi ba zai hana mutane su daddare wannan yabi wancan wannan yabi wannan wannan yabi wannan ba saboda maganar manzon Allah ta tabbata na fata an gane falkhawariju kaga dai khawarijawa galau sun yi shishigi sun ƙetare iyaka fi idkhalil amali wajen shigar da aiki fi haqiqatil iman cikin haƙiƙanin imani wa qalu su khawarijawa sai suka ce man taraka al'amala duk wanda ya bar aiki yakfuru mutlaqan ya zama kafiri saki ba kaidi walmurji'atu su kuma murji'a alal akasi su kuma suna da fahimta akasin ta khawarijawa galau su kuma sun ƙetare iyaka fi nafil amali wajen kore aiki an haƙiƙatul iman daga haƙiƙanin imani wa qalu su kuma suka ce la yakfuru man taraka al'amala mutlaqan wanda ya bar aiki na musulunci kwata-kwata bai kafurta ba kaga suna clashin da wayancan khawarijawa suka ce ko ka furta ko ka kudurce imani a zuciyarka ko ka furta da baki in baka aiki ka kafurta murji'a suka ce ka kudurce kawai ko ka furta kawai ko da baka taba yin aiki ba sai ka shiga aljanna mumini ne kai an fahimci wannan kaga wayancan sun ketare iyaka wajen shigo da aiki cikin hakikanin imani wa'annan su kuma sun ƙetare iyaka wajen kore aiki daga cikin hakikanin imani amma ahlus sunnati wal jama'a amma su ahlus sunnati wal jama'a masu hankali kenan su kuma walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah faqad hadahumullah su sai Allah ya shiryar da su ilal haqqi zuwa ga gaskiya kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi min alhaqqi bi'izni wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah sai ya shiryar da masu imani game da abin da aka yi saɓani ake cece kuce a ciki wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza an samu saɓani sai Allah ya shiryar da masu imani game da abin nan da aka yi saɓani a kansa min alhaƙi na gaskiya bi iznihi da izininsa wallahu Allah ya hadi man ya sha shi ke shiryar da wanda ya ga dama ila siratin mustaqim zuwa tafarki madaidaici Allah ka shiryar da mu da aka wannan hayaniyar idan mutum ya shiga ya zama ahalus sunna za ga duk ba shi da wannan rudin wayannan cututtukan za ga da mutum Allah ya taimake shi ya zama ahalus sunnati wal jamaa to shikenan ya huta amma da an samu akasi ya saki hanya ya saki kwalta to akwai yiwuwar ya fada cikin wayannan muggan hanyoyi wayanda za su kai shi wutar jahannama Allah ya kiyaye fa yaquluna to su ahalus sunnati me suke cewa mun ji khawarijawa mun ji murji'a khawarijawa sun ce in baka aiki ka kafurta murji'a sun ce ko baka aiki sai ka shiga aljanna kai mumini ne ahlus sunna fa su cewa suke al-imanu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah kaji su kuma sai suka ce imani bai zama imani ba sai an furta da harshe sai an kudurce da zuci sai an yi aiki da gaɓoɓi yana ƙaruwa da ƙaruwar aiki yana raguwa da raguwar aiki wannan ita ce akida ahlus sunnati wal jama'a ba za ka zama mumini ba sai ka kudurce Allah shi kadai ne abun bauta annabi Muhammadu manzan Allah ne a zuciyarka sallallahu alaihi wasallam daya in ka tsaya iya nan a wajen ahlus sunna baka zama mumini ba sai ka ƙara hawa mataki na biyu sai an ji ka kana la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to yanzu abu na biyu ya samu har yanzu baka zama mai imani ba sai kuma an ga kana sallah kana azumi kana yin al'amura na shika-shikai da dokokin musulunci ayyuka duka na yi to yanzu ka zama mumini ka kudurce ka furta ka aikata aikinka ya gaskata abinda bakinka ya furta bakinka ya gaskata abinda zuciyarka ta kudurce sannan a ƙarƙashin haka kuma ka sani imani yana ƙaruwa yana kuma raguwa me ke ƙara shi kyawawan ayyuka suna sa ya ƙara haɓaka ya ƙara yawa ya ƙara yin gaba me ke rage shi ayyukan sabo suna dakushe shi suna rage shi suna ainihin janye shi ya dinga yin baya wannan ita ce aqida ahlus sunnati wal jamaa shi sa suka ce nunun ce guda biyar imani khamsu nunat nunun guda biyar shine imani a wajen ahlus sunna al-i'tiqad bil janan al-i'tiqad biljanan sannan walƙaulu billisan wal'amalu bil'arkan yazidu bi ta'atin rahman wa yankusu bi ta'atin shaitan nunin guda biyar kenan an gane ko lakinnahu la yazulu bi zawali al'amali mutlaqan kama ta ƙuluhul khawarij ahlus sunnatu wal jama'a suka ce lakin nan sai dai cewa la yazulu imanin mutum baya gushewa bi zawalil amali saboda gushewar aiki mutlaqan kwata-kwata a ce saboda mutum baya aiki imanin sa ya gushe gaba daya kama ta ƙuluhul khawarij kamar yadda khawarijawa suke fada wala ya baka sannan fa imanin sa baya wanzuwa ma'a zawalil amali kullihi tare da gushewar aiki duka ba zai yi ba baya ayyuka kuma a ce imaninsa yana nan cikakke kama ta ƙuluhul murji'a kamar yadda murji'a suka faɗa bal min al'amali matar kuhu kufurun su ahlus sunnati suna bambance tsakanin abubuwa suka ce eh a cikin ayyuka akwai abin da barin sa kafirci ne akwai aikin da in mutum ya ƙi yinsa ya kafurta ka tarki salati kamar barin sallah kaga anan ahlus sunnati sun yi daidai da khawarij rashin yin sallah yana fitar da mutum daga musulunci haka ne amma inda suka bambanta da khawarijawa su ba iya sallah ba duk wani aiki da baka yin sa na musulunci zai iya fitar da kai daga musulunci a wajen khawarij to su kuma ahlus sunnati sai suka yi specifying cewa a cikin aiki akwai aikin da in an bashi ba kafirta ba akwai aikin da in an bashi kuma an kafirta kamar wanne ne in an bar shi an kafirta ka tarki salati kamar barin sallah wa min al'amali akwai kuma daga cikin ayyuka matar ku akwai aikin da barin sa kabiratun min kaba'irudh dhunub babban laifi ne daga cikin manya-manyan laifuffuka la ya kata kufur amma baya hukunta kafirci a cikin musulunci akwai aikin da mutum in ya ƙi bai kafirta ba amma ya aikata babban laifi fa hadha huwa tafsilu alladhi alayhi ahlus sunnati wal jamaa wannan shine irin bayani daki daki da ahlus sunnati wal jamaa suke kansa walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wa huwa yajma'u baina ayatil wa'di allati tamassaka biha al murji'a wa ayatul wa'id allati tamassaka biha al-khawarij wato matsalar da khawarijawa suka suka samu da suka tayi sai suka tattara ayoyin azaba da zafi da su suke aiki shi kuma alqur'ani wani lokaci yayi zafi wani lokaci yayi sanyi wasu ayoyin akwai zafi wasu ayoyin akwai sanyi su khawarijawa sai suke daukan ayoyi masu zafi kawai ba ruwansu da ayoyi na alkawari na kwadaitarwa na jan hankali ba ruwansu da waɗannan shi ne matsalar da suka samu kamar yadda su kuma murji'a sai suka ɗauki ayoyin sauƙi ayoyin kwadaitarwa ayoyin alkawari ayoyin rahama sai suka manta ko kuma suka yi watsi da ayoyin narko ayoyin azaba ayoyin barazana sai suka ajiye waɗannan to kaji matsalar da suka samu su kuma ahlus sunnati da suka tayi sai suka hada guda biyu inda qur'ani yayi zafi sai suka yi zafi inda yayi sanyi sai suka yi sanyi sun hada tsakanin ayoyin alwa'di alqawari kwadaitarwa bushara sannan da kuma ayoyin alwa'id ayoyin narko da azaba da ruguji da da, tsoratarwa kaga khawarij sun yi riko da wani bangare na Qur'ani sun bar wani sun zama cikin afatuminuna nuna ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd su ma murji'a sai suka yi riko da wani bangare na Qur'ani sai suka bar wani kaga su ma sun fada afatuminuna bi ba'dil kitabi an gane afatuminuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd su kuma ahlus sunnati sai suka ce kullum min inda rabbina amanna kullum min inda rabbina mun yi imani ayoyin azaba da ayoyin rahama duk daga wajen ubangijinmu suke kuma mun yarda da su kuma za mu mu'amalance su duka inda aka ce a zaburar a kwadaitar za mu kwadaitar inda aka ce a tsoratar za mu tsoratar to shine wa huwa yajma'u baina ayatil wa'di shine ita aqidar ahlus sunnati ita ce wadda ta hada tsakanin ayoyin alƙawari allati tamassaka bihal murji'a wanda su murji'a da ita kawai suka ayoyin wato alkawari kawai suka yi riko da su wa ayatul wa'id sannan ahlus sunnati kuma suka yi riko da ayoyin alwa'id azaba da narko allati tamassaka bihal khawarij wanda ita kuma ita ce wato sune ayoyin da khawarijawa suka yi riko da su kadai fa ahlus sunnati wal jamaa dan haka ahlus sunnati wal jamaa yajma'una baina ayatil wa'd wa ayatil wa'id kaga kenan su ne waɗanda suke haɗa tsakanin ayoyin alkawari da ayoyin azaba wa yufassiruna ba'daha bi ba'd sai su fassara wata ayar da wata ayar su fassara wani sashi na alqur'ani da wani sashi na alqur'ani wa yuqayyiduna ba'daha bi ba'd sannan su tsuke fadin wata ayar da kuma wata ayar fayarudduna almutashabiha sai su mayar da abinda ba a gane ba ilal muhukami zuwa ga abin da aka gane ayoyin alkur'ani kala biyu ne akwai ayoyin da za ga in ka karanta sai ga baka fahimce su ba sosai akwai kuma wayanda suke fayyatattu ne ana gane su to in ka tashi wannan da take baka bata ma'anarta bata fito fili ba to sai ka ɗauke ta sai ka mayar da ita ka fassara ta da ma- wadda ita kuma ma'anarta ta fito na fata an gane huwa allazi anzala alaykal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat Allah ta'ala da kansa ya ce ayoyin alkur'ani iri biyu ne akwai muhkamat wanda suke ayoyi ne masu ma'ana fayyatacciya sannan wa ukharu mutashabihat akwai kuma wasu ayoyin da ma'anarsu ba a fayyace suke ba dole sai ka koma cikin alkur'ani ko cikin maganganun annabi dan neman taimako da agajin yadda zaka gane waɗannan ayoyin mai Allah yake nufi da su to da haka ahlus sunnati suna da irin wannan wajen in sun ci karo da ayar da ma'anarta bata fito fili ba to sai su koma wajen wadda ma'anarta ta fito fili dan ta taimaka musu wajen gane wannan wanda sauransu kuma ba su da irin wannan wa ya'maluna bil jami' da haka zaka same su suna aiki ne daga baki ɗayan alqur'ani wa yaquluna suna cewa amanna bihi mun yi imani da alqur'ani kullum min indi rabbina dukkan ayoyin alqur'ani daga wajen ubangijinmu suke هذه هي الفرق التي تشعبت منها فرق كثيرة malai ce waɗannan ƙungiyoyin da ka ji su ne ƙungiyoyin da ragowar ƙungiyoyi masu yawa duk suna rassantuwa ne daga waɗannan ƙungiyoyin manya-manya guda hudu daga jihar ambata kaga an gaya ma akwai shi'a banda shi'a akwai me na'am banda shi'a akwai ƙadariya banda shi'a akwai ƙadariya to banda ƙadariya kuma akwai me na'am akwai khawarij ko banda khawarij sai kuma me murji'a to duk wata ƙungiyar bata tana komawa ɗaya daga waɗannan guda hudun kowace in ka koma wannan an ɗan gaya ma kaɗan ne don kar a yi ta buɗa a yi ta buɗawa ma ƙwaƙwalwa ta kasa ɗauka amma kowace guda da in ka koma za ga in ka ci gaba da lissafa su ina ganin akwai wani littafi na Sheikh Abdulkadir Jilani rahimahullahu ta'ala an gane ko Sheikh Abdulkadir Jilani yana da wani littafi Algunya Algunya in ka koma a cikin wannan littafin Algunya sai da ya ɗauko waɗannan ya kawo in ka kirga su sai ga sai da ya kawo guda saba'in da uku ɗin nan duk suna koma kan waɗannan za ga wannan ya kwaso a ƙidasa sai ga in kai tsayi sai ga ya koma imma shi'a ko kuma imma ya koma ainihin wato khawarij ko kuma kaga yana komawa zuwa ga kadariya ko kaga yana komawa zuwa ga murji'a na fata an gane to shi sa sai malai yake cewa hadhi waɗannan da kaji hiyal firaku sune manya-manyan ƙungiyoyi allati tasha'abat min ha firakun kathira wa'inda suka haifar suka rassantar da ƙungiyoyi masu tarin yawa daga cikin su wa man arada an yattali'a ala zalika wanda yake so ya leko ya gano haka falyuraji kutubal firak ya koma akwai littafan da malaman musulunci suka rubuta akan ƙungiyoyi na musulunci sunan littafan alfirak kutubul firak sunansu wato duk wata kungiya da ma baka taba jin sunanta ba ko ma cikin wayannan littafan za ka ganta wayannan guda 74 akwai wanda zaka je ka samu diya kawo su a cikin wannan littafan na alfirak misal misalin littafin almilal wan nihal sunan littafi ne ɗaliban ilimi masu kwaɗayi da san leƙe-leƙen karatu to ga wani littafi ka neme shi almilali والنحل مثل الملل والنحل littafi ne wanda ya yi bayani game da ƙungiyoyin nan lishaharastani na wani babban malami da ake kiransa a shaharastani wannan littafi ne da ya magana akan alfirak na biyu alfarki bainal firak lil bagdadi wani littafi ne shi kuma alfarku bainal firak bambancin da ke tsakanin ƙungiyoyi me ya bambanta tsakanin shi'a da khawarij me ya bambancin tsakanin khawarij da murji'a me ya tsakanin bambanci tsakanin murji'a da kadariya sabanin su na cikin gida me ya bambancin tsakanin murji'a da ainihin wato karramiya me bambancin tsakanin karramiya da asha'ira me bambancin tsakanin asha'ira haka shi kuma akan wannan ya dauka ya littafi al-farqu bainal firaq na babban malami al-baghdadi akwai littafi na uku maqalatil islamiyyina wa ikhtilafil musalliyina shi ma littafi ne na abil hasan al-ash'ari abil hasan al-ash'ari ya yi wani littafi sunansa maƙalatul islamiyyin waktilafil musalliyin littafi na gaba akwai alfisal filmilal wal ahawa'i wan nahal shi kuma littafi ne libn hazmin na ibn hazm al-andalusi fa innahu to hakika waɗannan manyan malaman zakaru hadhihi al-firaqa duk in ka koma waɗannan littafan sun ambaci waɗannan ƙungiyoyin wata shi'ibatiha da karkashe-karkashensu wata farruƙatiha da rabe-rabensu wa ma'uhibbu an na ɗalibar ilmin mubtadi'a ya dukulu fi hadhihi ikhtilafat malan alfauzan alfauzan ya ce ba ni da sha'awa ba na son ɗalibin ilimi na ƙasa mai sanya san alwala da tsarki da sallah to ba na sanya shiga cikin wayannan littafan dan zai shagaltu da su su haifan masa da rudu bai gane alwala ba bai iya sallah ba bai iya tsarki ba yayi babun baɗiluhu ta malam bahaushe ko yayi biyu babu amma ɗalibin ilimi wanda yake ya samu kafuwa a ilimi a zai taimaka masa ya koma cikin waɗannan littafan ya abin nan amma ɗalibin ilimin da yake so shi kawai so yake a gaya masa ya hukuncin sallah ya gane kabli da ba'adi ya gane ya azuminsa zai kai ya gane yadda zai mu'amala da iyalansa da makotansa da sauransu a to shi wannan kamata yayi iya wannan bayanin da muka ya wadatar da shi an gane ko shi yasa sai ce wa ma uhibbu bana so anna ɗalibal ilmi mubtadi ɗalibin ilimi sabon yankan rake ya dukulu fi hadhihi al-ikhtilafat ya shiga cikin waɗannan sabanin na kungiyoyi li alla ya tashawwasha fikiruhu dan kattunanin sa ya cakude li alla ya tashawwasha fikiruhu dan kar tunanin sa ya jirkice ya burkice lakinna al-alim al-mutamakkina amma malami da ya kafu a ilimi la ba sa an yattali alaiha babu laifi ya dinga leƙawa kan waɗannan littafan ƙaulu za mu koma kan maganar imam al-barbahari ya ce wa kullu hafin nari illa wahida duk ƙungiyoyin nan da ka ji mun karanta yanzu dukkaninsu suna cikin ƙungiyoyin da annabi ya ce duk wuta za su banda guda ɗaya kulluha bi tasha'ubatiha fin nar duk waɗannan ƙungiyoyin manyan guda hudu da kashe-kashen da ya biyo su duk ‘yan wuta ne li'annahu muttaba'ul hawa domin duk mabiya son zuciya ne ba su bin alkur'ani ba su bin koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata na kwarai ma'abota bin son zuciya ne da son rai wa taraku ma kana alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam wa'annan kungiyoyin duk gaba ɗaya sun saki sun bar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu da sahabbansa suka bar al'umma a kai allazi huwa najatu wanda abinda annabi yake kai da sahabbansa shine jirgin fito shi ita kadai ce hanyar tsira lakin kaunahum finnari sai dai dan kaji an ce duk suna wuta la ya ƙazi annahum kullahum kuffarun ba yana hukunta dukkaninsu kafirai bane ba akwai wanda zai shiga wuta kuma ba kafirta yi ba akwai wanda a wuta za ka gan shi a cikin wuta amma ba kafirci laifin da ya bai kai kafirci ba da haka don kaji an ce waɗannan ƙungiyoyin duk gaba ɗayansu ‘yan wuta ne ba wannan kuma yana yanke hukunci akan cewa dukkaninsu kafirai ba ne bannaru domin ita wuta kad yadkhulu hal asi ai mai sabo ma yana shiga cikin ta walau lam yakun kafiran koda ba kafiri bane dukhulan muaqqatan wato shiga na dan wucin gadi na dan lokaci thumma yukhriju minha ai masu mai sabo ma yana shiga mai saban da Allah bai ga dama ya yafe masa ba shi ma yana shiga wuta amma shigarsa ba irin ta kafirai ba ce shiga ce ta ya shiga a wanke laifin da ya yi wa Allah maɗaukakin sarki shiga ce ta wucin gadi daga baya kuma Allah ta'ala ya sa a fito da shi amma man kanar mufaraqatuhu mukaffiratan amma duk wanda ya zama ƙungiyarsa rabuwar da yayi rabuwa ce da take kafirtar da mai ita fa innahu yakunu khalidan mukhalladan finnar to ire-irensu su ne in sun shiga wuta dawwama za su yi har abada ba za su fito ba kenan daga cikin ƙungiyoyin akwai waɗanda malamai sun yi categorizing ɗinsu akwai wanda suke masu aikata laifi ne masu kaba'ira ne ka wannan rabuwar tasu ko ƙungiyarsu ba ta kai ga kafurci ba sannan akwai kuma waɗanda kai rabuwarsu da ƙungiyarsu irin aƙidar da ke cikin wannan ƙungiyar sun kafurta yanzu misali a cikin abin da muka karanta ba yanzu wanda ya ce mala'ika jibril ya ha'inci ali manzanci ba manzan Allah aka ce a ba manzanci ba ali ya ce a ba Allah ali ya ce a ba manzanci da yanzu sayyidina ali ne manzo ba manzan ba annabi muhammadu ba yanzu wannan kai kayi masa sassauci wajen hukunci to ina ga wanda ya ce alin ma Allah ne shi kansa alin tun yana raye ya dinga babbake su ya fara kai su makomasu to shi sa sai malam yake ce maka a cikin kungiyoyin na akwai wanda laifinsu da aƙidinsu ba su kai ga kafurci ba za su shiga wuta in ba su tuba ba amma shiga ne na wucin gadi a cikinsu kuma akwai wanda aƙidinsu su gunduma gunduma ne sun kai ga kafurci to wayannan sun shiga wuta ba za su fito ba Allah ya kiyaye qaulu wa huwa man amana bima fi hadha alkitab واعتقده من غير ريبة في قلبي yace shine wanda yayi imani duk wanda yayi imani da abin da ke cikin wannan littafi da muke karantawa wa ataqadahu ya kuma kudurci abin da ke cikin wannan littafi min gairi ribatin ba tare da wani kokonto ba fi kalbihi a zuciyarsa wala shukukin ba tare da wani shakka ba mai mala yake nufi da wannan imamu al-barbahari yana nufin hazal kitab alladhi huwa sharhu sunnati lil-barbahari yana nufin wannan littafin da muke karanta wanda sharhi ne na sunnar manzon Allah da ake kira sharhu sunna na imamu al-barbahari inna ma huwa tawdihun lima fil kitabi was sunna domin ka fahimci wannan littafin da muke karantawa sharhi ne na abin da ke cikin alqur'ani da sunna wa zikirun li usuli ahli sunnati wal jama'a sai kuma gaya maka aqida da ahli sunnati wal jama'a suka kafu akanta fa hadha al kitab alladhi sammahu sharh usuli ahli sunnati wal jama'a wannan littafi wanda mai shi ya sanya masa suna sharhin aqidar ahli sunnati wal jama'a ma'khuzun min al kitabi was sunna in ka kalli littafin gaba daya an dauko shi an ciro shi ne daga alqur'ani da sunna wa ma kana alaihi salaful umma da abinda magabata na kware na wannan al'umma suka rayu akai min gairi ribatin da haka duk wanda ya yarda da abinda muke karanta a wannan littafin ba tare da wani kokonto ba fi kalbi a zuciyarsa to wannan kaga shi ake nufi da wanda ya kubuta ya tsira amma man kana yuzhirul iman bil usul amma duk wanda ya zamto yana bayyanar da imaninsa da asalin aqida ta musulunci walakin inda huri batun fi kalbihi amma yana da kokonto a zuciyarsa au shakkun ko shakka fi kalbi a zuciyarsa fa hadha la yakunu mu'minan wannan ba zai zama mu'mini ba bal yakunu murtaban za a sa shi cikin layin murtaban masu kokonto masu shakku wal iyazu billah mutaraddidan za a sa shi akan layin masu kai kawo wa yakunu min ahli nifaq da aka zai iya shiga cikin munafukai fala budda an yusaddiqa bi qalbihi ma yaquluhu lisanu domin babu makawa mutum ba zai zama mai imani na gaske ba sai zuciyarsa ta gaskata abinda harshen sa yake furtawa min alhaqi na gaskiya fa huwa la yaqsidu rahimahullahu tazkiyata kitabi da aka imamu al-barbahari ba wai yana nufin ya tsarkake wannan littafin nasa ya nuna littafin sa tsarkakakke ne in baka kudurce shi ba baka kudurce abin da ke ciki kaza kaza a'a yana so ya gaya maka cewa wannan littafi sharhin ayoyin alqur'ani ne da sharhin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da abinda sahabbai da magabata na kware suke kai da aka yana ganin abinda littafin ya tattara duk musulmi na kware zai kudurce ya kuma yadda da haka duk wanda ya zama yana da shakku game da wannan to ko qur'ani ka aje masa zai shakku a kansa ko hadisan annabi ka kawo masa gabaki ɗayan su zai iya yin shakku a kansu da haka ba wai tsarkake littafinsa yake ba kama ya zunnuhu ba azuhum kamar yadda wasu suke ganin kamar malam ya kambama littafinsa da yawa yayi tazkiya ya tsarkake shi wa inna ma qasduhu tazkiyatu ma tazammanahu manufar littafin manufar Imam al-Barbahari shine tsarkake abinda littafin ya kunsa min usuli ahli sunnati wal jamaa na aqida da usul na ahli sunnati wal jamaa qauluhu saura minti daya to bari mu a gurguje tunda naga mun zo kan gaba Imam al-Barbahari da yace fa huwa sahibu sunnatin duk wanda ya riko da abin da ke cikin wannan littafin to ya zama ahlus sunna ya zama abocin sunna wa huwa naji kuma shine wanda zai tsira insha Allah in Allah ta'ala ya so manittaba al-kitaba yana nufin wanda ya bi al-Qur'ani was sunnata ya bi sunna ma'al yaqini tare da yaqini wal imani da imani fi kalbi a zuciyarsa fa innahu min al firqatin najiya to yana daga cikin kungiyar da za ta tsira wadda manzo Allah ya faɗa Allah ka sa mu a cikin su li'annahu yandabiqu alaihi qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam domin shine wanda maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta gaskata a kansa lamma su ila anil firqatin najiya lokacin da aka tambayi manzon Allah game da wace kungiya ce a cikin kungiyoyi 73 din nan wace ce wadda za ta tsira qala sai annabi ya ce man kana alama ana alaihi wa ashabi wanda yake kan abin da nake kansa da ni da sahabbaina wa fi riwayatin a wata riwaya ce man kana ala mithli ma ana alaihi yawma wa ashabi duk wanda yake kan irin abin da nake kansa a yau da ni da sahabbaina to daga nan har a tashi alkiyama su ne waɗanda za su kubuta su ne wanda za su shiga aljanna Allahumma ja'alna minhum abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi